sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan, dayar fikir ta cika shekara takwas tana yada karatuttukan malaman sunna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda darin fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darul fikir ke latsa akwai manya-manyan ayyukan da darul fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darul fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin har ila yau darul fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faza ko kuma e naira domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida tarin fikiri ta kuci domin yada sunna da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ka sa musulunci yayi gaba
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتينا ثلاثة shida ga watan Ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya in ba manta ba darasinmu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 19 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau za mu tashi farkon aya ta 20 faɗin Allah maɗaukakin sarki ya kadul barku ya khadafu absarahum kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin surar mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله يتي يكاد البرق يا كسنتا والقيا يخطف أبصارهم يتفي da maganansu ana nufin walƙiyar da aka ambata a matsayin misali cikin ayar da ta gabata domin a ayar da ta gabata ubangiji ya buga misali na ruwan sama ya buga misali na aradu tsawa kenan kuma ya buga misali na walƙiya auka sayyibin minas sama fihi zulumatun wa ra'dun wa barq wanda in ba manta ba fassara albarku abinda malamai suka ce shine haske na hujjojin da qur'ani yake zuwa da su irin yadda hadari da ruwan sama yakan zo da walƙiya to haka nan ayoyin alqur'ani idan suka sauka sukan zo da abu mai kama da walƙiya wannan abu mai kama da walƙiya shine ƙarfin hujja da dalilai na yadda sukan fito da abubuwa fili kowa ya fahimta kamar yadda idan ana cikin duhu ana ruwan sama in walƙiya ta haska sai kaga abu ya fito maka fili ka gane kaga gabanka kaga inda yake da haɗari dan ka kauce masa to haka nan qur'ani yake da tasiri wajen fito da al'amura a fili ta yadda mutane za su fahimta za su gane to wannan walƙiyar da aka buga misali da ita a can ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wannan walƙiya wacce ita ce hujjoji bayyanannu na ƙur'ani yakhtafu absarahum tana kusa da tawabci ganin munafikai mana tana kame idan su kamewa da ƙarfi kuma da sauri to wannan yana daga cikin ɗabi'a na walƙiya ko haske mai ƙarfi duk lokacin da ya walƙa to yakan yi tasiri akan ido musamman idan idan nan ya kasance mai rauni ne ta fuskar dasa shi idan ko kuma kashe ganinsa to da haka su munafukai idan hujjoji na alkur'ani suka bayyana suka fito da al'amura fili sukan yi tasiri a idandunansu tasirin da a wani lokaci sukan yi imani su yadda da abin da ƙur'anin ya zo da shi musamman idan wannan abu ya kasance ya yi daidai da son zuciyarsu musamman wannan abun idan ya zamo wani sila na sababin su samu wani abu na duniya wanda wannan ma kuma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci shi munafiki idan abu ya yi masa daɗi sai ya yarda amma idan abu ya saba wa son zuciyarsa ko da gaskiya ne ba zai yarda ba wannan ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na munafurci wanda ya kamata mutane su gane su su san su kuma su guje musu ita gaskiya gaskiya ce ko ta maka daɗi ko ta maka ɗaci ita gaskiya binta ake yi ko ta ma daɗi ko ta ma ɗaci amma ka ɗauka cewa gaskiya sai abin da ya dace da son zuciyarka shine gaskiya abin da ya saba wa son zuciyarka wannan kuma ba gaskiya bane to wannan gaskiya illa kake wa kanka baka sani ba shine Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala haw fa in asabahu khairun nitma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautawa Allah bisa ga kwaɗayi bisa ga san rai bisa ga neman abin duniya duk abin da ya musu daɗi ko suka ga za su samu duniya a cikinsa to wannan sai su ce gaskiya ne an yi daidai amma duk abin da ya saba wa son zuciyarsu ko suka ga gaskiya ce amma in suka biye mata ba za su samu biyan bukata ba to kuma sai su ce wannan ba gaskiya ba ce to da haka ya'yan uwa masu albarka mu kula da wannan kwarai da gaske mu yi wa gaskiya adalci ko ta yi mana daɗi ko ba ta yi mana daɗi ba bisa ga ka'idar gaskiya ma ita ba ta daɗi bahaushe ma ce gaskiya ɗaci gare ta kai ne kake haƙura da son zuciyarka ka bi gaskiya ba gaskiya ce za ta haƙura ta tankwara ta bi ka ba shine Allah ya ce walau ittaba alhaqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin inda gaskiya za ta biye wa son zuciyar mutane to ai duniya sai ta ruguje domin wani in aka ce kaza gaskiya ne shi ba ta yi masa ba to in dai gaskiya sai ta yi masa to za ka ga son zuciya abinda zuciyarsa take so barna ce da haka mu tsaya akan gaskiya ko ta yi mana ko ba ta yi mana ba wannan shi zai sa mu kai ga gaci kuma wannan shi yake tabbatar mana da sifa ta imani kuma shi yake sa mu gujewa sifofi na munafurci shi yasa Allah a wata ayar yace wa iyya kullahumul haqu ya'tu ilayhi muz'inina a fi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ula'ika humul khasirun ubangiji madaukakin sarki ce idan suna da wada kaso na gaskiya ko kuma abin yayi musu daidai da son zuciyarsu ko sun san za su samu wani duniya to sai su biye wa abu sai su yadda da shi sai su goya masa baya amma idan abu koda daidai ne in ya saba wa son zuciyarsu to sai su yi masa tawaye sai Allah ya ce a fi qulubihim maradun lalle in kaga haka to a zuciyar mutum akwai cuta amir tabu lalle a cikin zuciyarsa akwai shakka akwai kokonto game da sha'anin Allah am yakafuna ay yahifa Allahu alaihim wa rasulu su a tunaninsu in an ba abin da Allah da manzo suka ce kamar zalunta su za a yi to shi ko Allah baya zalunci hukuncin manzo Allah cikin sa babu zalunci ko yayi maka dadi ko bai maka dadi ba in ka bi shi nan ne tsantsagwaran adalci kuma ko da a yau bai ma dadi ba gobe da jibi da gata kuma zaka ga yayi maka dadi kuma zaka ga yayi maka daidai in dai ka yi imani ka sallama da haka munafukai idan hujjojin alkur'ani suka bayyana suka fito da al'amura fili irin yadda walƙiya in ta bayyana take haska waje a ganshi fili to wannan yakan cutar da idandunansu yakan yi kusa da ya tafi da ganinsu mala ya ce ya a bi sur'atin yana kama idansu da gaugawa shine abin da ake kira da a larabci alkhatafu wanda bahaushe yake ce masa wafta wafta shine karbar abu cikin sauri cikin gaggawa kuma da karfi to irin haka ne tasirin hujjojin alkur'ani suke yi ga zukatan munafukai kamar yadda walƙiya take ga idanduna na masu raunin gani ubangiji yace kullama aba alahum duk lokacin da walƙiyar ta haska gare su duk lokacin da ayoyi suka yi bayani na hujjoji da dalilai suka bayyana gare su in sun yi daidai da son zuciyarsu da abin da suke so mashaufihi sai kaga suna tafiya a ciki mana sai su karba hannu bibbiyu ai fi dau'ihi sai su rinka bi suna miƙa wuya suna biyayya wa idza azlama alaihim qamu kamar yadda mai tafiya a cikin duhu idan hasken walƙiya ya ɗauke masa sai ja ya tsaya to haka munafiki idan hujja ta bayyana ba da daidai da abin da zuciyarsa take so ba to sai ya kibi in hujja ta bayyana da saɓanin abin da yake so ya ji sai ya kibi shine daidai da halin wancan wa idza azlama alaihim qamu sai Allah ya ce mala ya ce waqafu sai su ja su tsaya sai ce tamsilun wannan buga misali ne li iz'aji ma fil qur'ani min al hujaji qulubahum irin yadda abun da ke cikin alqur'ani na hujjoji yake girgiza zukatan munafikai mala ya ce wa tasdiquhum lima sami'u fihi kuma da irin yadda suke gaskatawa da abin da suke ji a cikin alqur'ani mimma yuhibbuna na wanda suke so ya daidai da son zuciyarsu wa wuqufahum amma yakrahuna da kuma yadda suke ja su tsaya idan an faɗi abin da bai musu daɗi ba koda na gaskiya ne da haka duk wanda ya zamo yana wa gaskiya cin dan wake ka tsinci can ka tsinci can ko cin gyada ka tsinci can ka tsinci can to ya halaka ya tabe ma'ana sai abin da ya masa shi yake ɗauka wanda bai masa ba ya bari to wannan ba gaskiya yake so ya bi ba son zuciyarsa yake bi ubangiji madaukakin sarki ya ce walau sha Allahu in kwa da Allah ya so la zahaba bi sam'ihim da sai ya tafiyar da jinsu wa absarihim da magannansu abin nufi irin yadda ya ɗauke wa jinsu albarka ya zama suna ji amma ba mai amfani ba ya ɗauke wa idansu albarka ya zama suna gani amma ba gani mai amfani ba domin duk ganin da sai abin da ya daidai da son zuciyarka shine daidai to wannan ba gani bane mai albarka ba gani bane mai amfani to irin yadda Allah ya jarabce su da wannan musiba ta bangare guda ya zama suna gani amma ganin ba mai amfani ba domin gani ne na son zuciya ya zama suna ji amma jin ba mai amfani ba ji ne na son zuciya lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha waj'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum su dai ba makafi bane amma kuma ba sa ganin gaskiya su yi amfani da ita su ba kurame ba ne amma kuma ba sa jin gaskiya jin da za su yi amfani da shi to irin yadda Allah ya jarabce su da irin wannan jarrabawa ta bangare guda da ya ga dama la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da gaba ɗaya ma sai tafi da jin da ganin ma'ana ya zama ya toshe idan ba sa gani kwata kwata ya toshe kunnan ba sa ji kwata kwata to amma Allah ya so su da jarrabawa ya bar musu jin amma ya ɗauki albarkarsa ya bar musu ganin ya ɗauki albarkarsa su ba makafi ba ne tsantsa kuma su ba masu gani ba ne tsantsa su ba kurame ba ne tsantsa kuma su ba masu ji ba ne tsantsa to da Allah yana nuna musu ya so su ne da alkhairi idan Allah ya bar maka ido alheri yake son ka da shi ba wai kawai dan kai kwalliya da gani ba a dan kai amfani da idan wajen amfana ta yin imani da kuma yin aiki na gari da Allah ya bar maka kunne ba ya bar maka shi bane dan kai kwalliya da shi ya bar maka shi ne dan kai amfani da shi wajen jin gaskiya da kuma yin amfani da ita wasu daga cikin mutane sun so su gani Allah ya ki su gani ya ɗauke idan wasu daga cikin mutane sun so su ji Allah ya ki su ji ya kurumtar da kunnuwansu to da ka kai ma da ya bar maka ba wai kafi kowa bane jarrabawa ce kuma ka sani Allah zai tambaye ka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da abinda zuciyarka take saka maka ka sani watan wata rana sai an maka tambaya a kansa inna allaha lallai shi allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne a bisa dukkan komai yana daga cikin ikonsa in ya so ya bar maka ido ya cire albarkarsa ya bar maka kunne ya cire albarkarsa ko kuma ya cire idan ya cire kunnan ya zama babu jin ma kwata-kwata kuma babu ganin ma kwata-kwata to da haka wannan shine karshen ayoyin da aka yi magana akan munafukai guda goma sha biyu in kuka ɗauko lissafi tun daga waminan nasu zuwa nan za ku ga aya goma sha biyu ce da haka malamai suka ce wannan yake nuna maka matsalar munafurci kamar yadda muka faɗa ta fi matsalar ma kafirci dan da Allah zai magana akan kafirai aya biyu kaɗai yayi amfani da ita da zai magana akan muminai duk da ya gabatar da su amma su saboda ba su da matsala kawai bayani ne akan kyawawan halayensu da sifofi sai aka yi magana cikin ayoyi guda hudu amma munafukai saboda munin halinsu bayan na kafirai ma aka ambace su domin duk abin da aka ambata a farko ya nuna shine yafi wanda ya zo na biyu ya nuna yana bi masa ne to hatta kafirai an faɗe su a baya ka munafukai suka zo a bayansu to sannan kuma aka fi yalwata harshe da yin dogon bayani game da halin munafurci da halin munafukai da kuma sifofinsu saboda matsalar da ke tattare da haka Allah ka tsare mu da munafurci malai ce kuma ba'da an zakara asnafan nasil arba'a bayan ubangiji ya gama ambatan nau'in mutane guda hudu muminai kafirai munafukai yahudawa an gane ko to da haka taqaddama fi ma taqaddama cikin abin da ya gabata wa ma wasafahum bihi da abin da ya sifanta su da shi min sifati na sifofi kowa da nasa allati tumayyizu kulla sinfin an sinfin akhar wanda kowace sifa tana bambance mai ita daga dan uwansa jama'ahum fi da'wati ila Allah sai Allah zai game su da kira baki daya zuwa gare shi wa ila tauhidihi da kadaita shi bil ubudiyyati da bauta fa qala sai Allah yace يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما لم يسكت إذا مكالورة كو cikin kashe-kashen mutane da Allah maɗaukakin sarki ya yi a farkon wannan sura kowane ɓangare ya kasa su gida biyu muminai gida biyu ne kaso biyu ne kafirai kaso biyu ne hakanan munafukai ma kaso biyu ne suka ce muminai ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗe su cikin ayoyi guda hudu amma idan muka lura da kyau zamu ga nau'i biyu ne domin a farko ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum hum yuqinun ma'ana kaga allazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ba sune ba allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun suka ce saboda dalilai guda biyu dalili na farko an raba tsakanin aya ta farko da ta biyu da adafi ka'idar larabci tana cewa al-adafu yufidul mughayara duk inda aka raba tsakanin kalmomi guda biyu da harafin adafi to yana nuna magana farko daban magana ta biyun daban an gane ko kamar kai ne ka ce amadu ya zo da umaru kalmar da ɗin nan ta nuna maka amadu daban umaru daban amma da za ka ce amadu umaru ya zo to ya nuna amadu umaru mutum ɗaya ne tunda allah ya ce allazina yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun to kuma da sai ya ce allazina yu'minuna bima unzila ilayka amma sai ya ce wallazina ya kawo wawul aqafi kaga ya nuna na farko daban na biyun daban wannan hujja ta farko kenan hujja ta biyu idan ka kalli abin da aka faɗa na imani na kasan farko zaka ga daban ne da abin da aka faɗa na imani na kaso na biyun na farkon an ce yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga uku abu uku aka faɗa imani da gaibi an gane ko ai da sallah ba da zakka to amma nabiyin kuma sai aka ce yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun kaga waɗannan abin da aka faɗa ba su aka faɗa a can ba kenan kaga wayancan daban waɗannan daban duk da cewa dukkanin su muminai ne amma hawa hawa aji aji abin da zai daɗa fito maka da wannan fili shine ayoyin cikin suratul waqi'a ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ashabul maimanati ma ashabul maimana an gane ko wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa thullatun min al-akhirin wa qalilun min al-akhirin can a ƙarshe sai ce wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidirin makhdudin wa talhin mandudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskubin wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'a can kuma sai ce fa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin an gane ko fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin ma'ana zaka ga Allah yana kasa ashabul yamini sai ce ula'ikal muqarrabun ma'ana akwai al-abraru akwai al-muqarrabuna to sannan su ma ashabul shimali kafirai kenan malamai suka ce hawa hawa ne akwai alkafirul da'i akwai alkafirul muqallid akwai kafirin da burin kasarsa a cikin kafirci har ta sa ya zama malami shi ma kiran wani yake dan ya kafirtar da shi akwai shi kuma kafirin da shi dan kidan ki na ji na biyo mana bi ta zaizai ne shi jahili ne ko a cikin kafiran baya iya dorar da komai sai abin da aka dora shi akai to haka nan munafukai malamai suka ce munafukai akwai waɗanda suke masu tsantsar munafurci wanda munafurcinsu ya zama nifaqul i'tiqadi akwai kuma waɗanda suke nifaquhum nifaqun ne amali kamar yadda muka yi bayani a baya to da ka qur'ani yana ɗauke da ire-iren wannan kashe-kashe daman dangane da kafirai haka nan dangane da mumine haka nan dangane da dangane da munafikai da haka munafikai ba ajin su ɗaya ba kafirai ba ajin su ɗaya ba haka nan mumine ma ba ajin su ɗaya ba ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ana nufin dukkanin waɗanda aka ambata a baya muminai mutane ne kafirai ma mutane ne munafukai ma mutane ne ahlul kitabi ma mutane ne da haka wannan nida'un ne am kira ne gamamman kira kan mai uwa da wabi ya shafi kowa da kowa ya sha bamban da ya ayyuhal lazina amanu ya sha bamban da ya ahlul kitabi ya sha bamban da ya ayyuhal lazina hadu domin aka ce ya ayyuhal lazina amanu to wannan muminai kadai ya shafa in aka ce ya ahlul kitabi wannan yahudu da nasara kadai ya shafa haka ne aka ce ya menene in aka ce ya ayyuhan nasu wannan kuma kowa da kowa ya shafa da haka idan aka ce ya ayyuhan nasu kira ne ga mamman kira da haka ubangiji madaukakin sarki yana kiran bayansa ne baki daya anan malai ce annida'u fil asli dalabu iqbalil munada asali in aka yi kira aka ce ya to ana nufin shi wanda ake kira ya fuskanto ya tara hankalinsa wal muradu bihi huna at-tanbihu abinda ake nufi kuma nan shine fadakarwa tara hankali guda dan a isar maka da wani sako mai muhimmanci wanda ya shafe ka malai ce wal maqsudu bin nasi abinda ake nufi da mutane a nan jami'ul mukallafina al mawjudina dukkanin masu hankali samammu a doron ƙasa da haka Allah yana kiran kowa da kowa cikin mutane mai hankali balagagge wanda kuma nauyin shari'a ya hau kansa ubangiji ya ce ubudu ku bautatawa ai ubudu bit tauhidi wa ghairihi ku bauta da tauhidi da wani tauhidi na sauran ayyukan ibada rabbakum ga ubangijinku allazi khalaqakum wanda shi ya halicce ku ai ansha'akum wa lam takunu shay'an wanda ya samar da ku alhalin da babu ku wallazina min qablikum kuma ya samar da waɗanda suka gabace ku iyayenku kenan da kakanninku la'allakum tattakuna dan ku samu tsari daga azabarsa ta hanyar yi masa da'a abin nufi Allah yana kafa wa mutane hujja anan da rububiyya don ya kiraye su zuwa ga uluhiyya mana yana daga cikin hikimomin da Allah yakan yi amfani da su in zai ce ka bauta masa sai ya ce shi ya yi ka don ka sani cewa wanda ya yi ka shi ya cancanta ka bauta masa domin ita bauta tukuici ne na halittar da aka yi wa bawa shi yasa ba wanda ya cancanta a bauta wa sai wanda shi ya yi halitta shi yasa sau da dama Allah sai ce a faman ya kaluku kamar la ya kaluku afala tazakkarun yanzu wanda ya halitta ya yi daidai da wanda bai yi halitta ba kuna da hankali kuwa walidu allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin walidu allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna kashfa ad-durri ankum wa la tahwilahu ubangiji madaukakin sarki ce ka gaya musu ku kira duk wanda kuke bautatawa ba su da mallaka na siyaye muku cuta ko kuma su janyo muku amfani to ashe duk wanda bai da ikon ya cutar da kai ko ya kawar maka da cuta ko ya jawo maka amfani bai dace ka bauta masa ba qul aruni ma tad'una min qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin ubangiji yace qul kace da su ara'aytum ku bani labari ma tad'una min dunillah duk abin da kuke bautawa ko ba bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mun me suka halitta a ban ƙasa mana in dai sun yi halitta to sun cancanta a bauta musu in ko ba su yi halitta ba fa ba su cancanta a bauta musu ba da haka Allah yakan kiraye mu da kafa mana hujja na cewa shi ya halice mu dan mu kuma mu masa da'a wajen mu yi masa bauta domin ita bauta ba ta cancanta sai ga wanda ya halitta da haka anan ya kiraye mu da rububiyya dan ya kai mu zuwa ga uluhiyya da haka ubangiji ya ce ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku kalmar rabbu mun riga mun yi bayanin ta a baya wajen rabbul alamina idan aka ce rabbu ana nufin mahalicci mai ikon gudanarwa kuma mawallaki alkhalikul malikul mutasarrifu allazi khalaqakum wanda shi ya halice ku malamin nufi ya samar da ku daga babu domin duk wani dan adam ada babu shi daga baya Allah ya samar da shi kowaye kuwa hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura da haka Allah ya halice mu a da babu mu to haka nan shi ya halicci iyayenmu ya halicci kakanninmu har izuwa kan annabi Adamu alaihi salatu wassalam to ubangijin da shi ya mana wannan gata shi ya samar da mu daga babu to mu sani shi yake da haƙƙin mu yi masa bauta kuma shi ya cancanta da a yi masa bauta a duk duniya baki ɗaya ubangiji ya ce la'allakum tattakuna lamun dinnan anan malamai suka ce lamun ta'alili ce meye abin da zaka ci gajiya na in ka bauta wa Allah shine ka samu tsari da kariya tsari da kariya daga mafi munin abin ki daga dukkanin wani hadari daga dukkanin wani tsautsayi domin zaman lafiyar dan adam a duniya shine bauta wa Allah gwargwadon yadda kake bauta wa Allah gwargwadon yadda shi kuma yake baka tsaro da kariya gwargwadon yadda kake bauta wa Allah gwargwadon yadda zaka ci arzikinsa gwargwadon yadda zai bakka ka zauna lafiya a rayuwa amma matukar kace ba za ka bauta wa Allah ba to shi kuma zai haɗa ka da wahalar rayuwa zai haɗa ka da bakin talauci zai haɗa ka da gwagwarmayar rayuwa kai ta shan wahala can a cuce ka can ka nemi biyan bukata ka kasa samu kai ta ɗimuwa saboda ka'idar wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati ama Allah ya ce duk wanda ya bijire min to sai na hada shi da kuncin rayuwa in ka ki sharan masallaci sai a haɗa ka da ta kasuwa in ka ki bin Allah sai a haɗa ka da bin son zuciya in ka ki ka tsoraci Allah sai a haɗa ka da tsoron wahalhalin rayuwa yau kana tsoron masara gobe kana tsoron tumatiri jibi kana tsoron kuɗin magani gata kana tsoron kaza citta kana tsoron tashin bom haka dai yau kana tsoron kidnappers kai ta tsoro kenan amma da zarar ka tsoraci Allah sai zaunar da kai lafiya sai amintar da kai waɗancan tsorarrukan sai ka gansu ba ma matsala ba ne ko akwai su amma ba su ne matsalarka ba wannan ita ce ka'idar rayuwa don ka samu tsaro wannan a duniyance kenan sannan mafi girman abin tsoro shine lahira shine wuta da ka bauta wa Allah sai amintar da kai wuta sai tsare ka daga wuta innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisaha wa hum fi majtahad anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-fadh'u akbar ubangiji ya ce waɗanda suka karɓi kyakkyawar kalmanmu ta shahada mu kuma muka gaggata musu kyakkyawan alkawari na shiga aljanna ula'ika an hamu ba aduna su wuta sai dai su ji labarinta nesa suke da ita nesa take da su la yasma'una hasisaha daidai da tartsatsinta ba za su ji ba da an tsallake siraɗi sai dai ka rinka tambaya wai ina siraɗin nan da ake cewa za a tsallake ka wuce kamar kai ne a ce titi ya lalace masu kwama suna tsoron bi masu ƙananan motoci suna tsoron bi kai kwa kawai sai ka wuce ta jirgin sama sai an dira inda za a dira ka rinka ina wai zancen gargadan nan da ai kai ba ruwanka da ita gargada ai sai wanda ya biyo ta kar to kai ta sama ka biyo to wannan shine misalin imani da yadda Allah yake daukewa mai shi dukkan wani tsoro da dukkan wani firgici na duniya da na lahira shine Allah yace la yahzunuhumul faza'ul akbar babban tashin hankalin nan da kowa yake tsoro su babu su babu shi ba ma za su san an yi shi ba tashin hankali na busar kaho tashin hankali na tashin filin alkiyama tashin hankali na ƙetare siraɗi tashin hankali na karɓar littafi da hannun dama ko hagu su duk ba ruwansu da wannan saboda mai wata talakahumul mala'ika mala'iku ne ma za su zo suna tarairayar su suna tarbar su suna welcoming ɗinsu suna ce da su haza yawmukum allazi kuntum tu'adun wannan shine wunin nan naku da ake muku alkawari cewa in kun yi mai kyau ba ku da matsala a cikinsa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ذاك بن الله ما جنون ويو الله إن جبه وشي أما ما تقرك بن الله تو كشري ويو الله wayyo Allah a duniya wayyo Allah a kabari wayyo Allah a gobe kiyama Allah ka tsare mu da wayyo Allah da haka ubangiji ya ce la'allakum tattakuna ku bauta wa Allah dan ku samu tsaro dan ku samu zaman lafiya dan ku samu aminci malai ce bi ibadatihi iqabahu ta hanyar ibadar Allah za ku samu tsaro da aminci daga ukubar Allah wala Allah asalin kalmar la Allah fil asli a asalin larabci littaraji tana zuwa ne dan tsammani wa fi kalamillahi ta'ala littahaqiqi amma idan Allah ya amfani da la'alla to shi tabbas yake nufi ba wai tsammani ba an gane ko za ka iya cewa mutum ka yi kaza ta yi in baka kaza kalmar ta yi kaga tsammani ne idan ka hana shi bai da damar da zai ce baka ba shi ba domin daman ka ce ta yi duk abin da yake ta yi zai iya yiwa ya auku zai iya yiwa kuma bai faru ba to wannan shine asalin kalmar la'alla a larabci da kuma asa duk inda a larabci in ba na qur'ani ba kuma ko na qur'anin ne in ba a maganar Allah ba ce aka yi amfani da su to ba dole bane abin ya yiwu kamar yadda alfaza zai ce asa watanun yadnu bihi wala allama fa illa wala anfaku dahariya mugrima kaga da asa da la'alla littaraji to amma imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yace asa min Allah wajiba wa la'alla min Allah wajiba duk inda Allah yace asa to ba yana nufin tayu ba yana nufin tabbas asa rabbukum ayyarhamakum abin nufi tabbas ubangijinku zai ji kanku wa in uttum udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra ay la'alla bi ma'ana littahqiqi tabbas Allah zai farar da wani al'amari bayan haka sadaka asa in a maganar Allah ce da la'alla in a maganar Allah ce ba irin asa ordinary bace ta wajen Qur'ani ko kuma ta maganar wani ba Allah ba shi Allah in yace asa tabbas zai yi haka in yace la Allah tabbas zai yi an gane ko da haka ubangiji yace la allakum tattakuna ubangiji yace allazi ja'ala lakum al-arda ka karanta na'am allazi ja'ala lakum al-arda Allah shine wanda ya halitta muku ƙasa firashan ta zamo tamkashin fida kalmar ja'ala malamai suka ce ma'anarta shine khalaqa amma bisa ga wata ka'ida kwaya daya ka'idar ita ce fi'ilin ja'ala a larabci fi'ili ne muta'addi yana cin maf'uli ne guda biyu ko sama da haka ko ƙasa da haka da haka fi'ili ne lazimi abinda ake fassara shi da shi shine adadin maf'ulan da ya ci idan ja'ala ta zo gabanta aka samu maf'ulai ne to ja'ala a nan ko dai ta zama kalaka ko ta zama sayyara an gane ko kamar yadda Allah ya ce hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير كاغا قردة مفعول الأول خنازير مفعول الثاني دن فئل جعل وجعل منهم القردة والخنازير تلاك جعل أنا با معنت وضعب معنت سيرة abu yana wani yanayi sai a canja shi a mai da shi wani yanayin daban yahudawa ne suka saba wa Allah sai ya yi fushi da su manyan cikinsu tsofaffin sai ya mai da su aladu yaran kuma sai ya mai da su birrai to amma da ba aladu ba ne ba birrai ba ne mutane ne to shine yace wa ja'ala minhumul qiradata wal qanazir ai sayyara minhumul qiradata wal qanazir ya canja halittar su daga ta mutane wasu ta koma ta birrai wasu ta koma ta aladu kaga anan ja'ala ta ci fi'ili biyu a maf'uli biyu dan haka ta tashi daga ma'anar wa ba'a ta koma ma'anar sayyara to haka nan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha kaga ja'ala ja'ala kuma tana cin fi'ili guda biyu alam naj'alil arda maf'ulul awwal mihadan maf'ulul thani kaga ja'ala anan khalaqa ma'anarta an gane ko wa ja'alna nawmakum subatan ja'alna fi'ilin ja'ala nawmakum maf'ulul awwal subatan maf'ulul thani da haka khalaqna kenan wannan ka'ida ga waɗanda suke nazari akan abin da ya shafi arabic grammar to da haka Allah subhanahu wata'ala anan yace allazi ja'ala lakumul arda firashan ubangiji shine wanda ya halitta muku ƙasa tamkar ya shimfiɗa ma'ana ya yi mata tsari bayan ya halicce ta tsari irin na shimfiɗa to abin lura shine wani tsari shimfiɗa take da shi na farko dai a baje take a ƙasa duk abin da kaji an ce an shimfiɗa shi to cikinsa babu me babu tudu da kwari a baje yake wannan shine asalin shimfiɗa to sai malamai suka ce wannan shine majoratin filin da ake da shi a kan ƙasa bajajjen fili wanda ɗan adam ke iya hawa ya rayu babu tudu babu kwari duk da a wani bangare na ƙasa akwai tudu da kwari amma tudu da kwarin ba shine mafi yawa ba mafi yawan ƙasa labul ne yadda ɗan adam zai iya rayuwa kamar shimfiɗa ce yadda zai iya hawa ya kwanta ɗaya kenan na biyu suka ce ita shimfiɗa yana daga cikin abubuwan da ta yi fice da shi ita ba tafiya laushi ba ba tafiya tauri ba domin kowanne daga cikin biyun nan in ya yawa shimfiɗa ba ta daɗi idan shimfiɗa tafiya laushi ba ta da daɗi in kuma tafiya tauri nan ma ba ta da daɗi to ta zama tsaka-tsaki ba tauri babu laushi to wannan shine ɗabi'a shimfiɗa to haka ƙasa ma take ƙasa ba tafiya taushi ba ba tafiya tauri ba wannan shine mafi yawan yadda ƙasa take dan haka shi yasa in kana so ka tona ta wani wajen da hannunka ma sai ka tona ba sai ka sa mu girbi ba wani wajen kuma sai ka sa mu girban in kana son ka samu saukin tona to wannan ɗabi'a ta biyu kenan daga cikin ɗabi'un ƙasa to sai malamai suka ce abin da Allah yake nufi na sanya muku ƙasa ta zama kamar shimfiɗa domin yanayin da ƙasa take da shi a yanzu shine yanayin da ya dace da ɗan adam ya rayu a kanta inda ƙasa duk za ta zama duwatsu ɗan adam ba zai iya rayuwa a kanta ba inda ƙasa duk za ta zama ruwa ɗan adam ba zai iya rayuwa a kanta ba amma ta zama kamar yadda take nan a haka to shi yasa ɗan adam yake iya rayuwa a cikinta kuma yake jin daɗin rayuwar shi yasa ma a wani wajen Allah maɗaukin sarki ce allazi ja'ala lakumul arda qararan a madadin abin nan firashan an gane ko kalmar kararan yana nufin matabbata wajen da kuka tabbata a kansa kuma yake muku daɗi duk inda ba ƙasa ba in ka ɗau ɗan adam ka kai shi wajen ba zai ji daɗinsa ba sama da in yana ne kan ƙasa yanzu duk daɗin jirgi in ka hau shi Allah Allah kake kai me ka sauka saboda me saboda ya raba ka da ƙasa inda ita ka fi sabawa da ita duk daɗin gidan ruwa da teku da ruwan da gidan gilas in aka kai ka Allah Allah kake ka fito ka dawo ina kan ƙasa saboda ita ƙasa ita ce asalin matabbatar ɗan adam min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga ita aka halicce ku cikin ta za a maishe ku a binne ku bayan kun mutu kuma daga cikin ta za a sake fito da ku alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce ba mu muka sanya muku ƙasa ba ta zama kifatan matattara a haya'an kuna raye wa amwatan da bayan kun mutu wa alqaina fiha rawasiya shamikatin wa asqainakum ma'an furatan wailun yawma idhil lil mukabbirin to da dai Allah madaukakin sarki ya mana gata ta yadda ya halitta mana ƙasa ta dace da buƙatar mu ta dace da mazauni a gare mu malai ce bisa dan yuftarashu kamar shimfiɗa ce da aka shimfiɗa la gayatan fi salaba bata kai makura ba wajen tauri aw liyuna ko wajen laushi ba fala yumkinu al-istiqraru alaiha ballantana a ce tabbatuwa akan ta ba zai yiwu ba da haka Allah yi ta yadda zamu iya tabbata akan ta wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomi abin lura anan shine malamai suka ce bayan Allah ya kafa mana hujja da cewa shi rabbu ne mahalicci mu zo mu bauta masa to yanzu kuma yana kafa mana hujja da ni'imomin da ya mana duk wanda sun isa ko dan su mu bauta masa yanzu in aka ce Allahn da ya maka ƙasa kaɗai shi kaɗai ya maka ba wanda ya maka in ban da shi yanzu wannan bai cancanta ka bauta masa ba ma'ana ni'imar samuwar ƙasa kaɗai ta isa ta ja ɗan adam zuwa ga ya bauta wa Allah ko babu komai da a ce ban da ƙasa da Allah ya mana bai mana komai ba to ita kaɗai ya isa mu bauta masa dan ita to amma ban da ƙasa Allah ya mana miliyoyin ni'imomi da ba za su irgu ba amma dai ga wacce duk wanda yake da hankali duk mai rai bai isa ya musunta ba wani shi a wajensa in ba kuɗi aka bashi ba ba a yi masa komai ba to yanzu a baka kuɗin amma a ɗauke ka daga ƙasa ina za ka ƙololuwar kuɗin nan dai ko ka sai wani abu ne ko ka gina wani abu to in ba ƙasar me za ka siya ina kasuwar me za ka gina akan me za ka gina kaga dai duk tsiyar ka in ka samu kuɗi neman inda za ka kashe kake to in babu wajen kashewar kuɗin me za su yi ma babu sai da aka yi maka ƙasa akan ƙasan nan aka yi gonaki aka yi kasuwanni to sannan ne in aka baka kuɗi kake iya cin riba kuɗin kake iya cin gajiyar kuɗin ka kai kasuwa ka sai kaza ka je gona ka shuka kaza ka zo fili ka siya ka gina kaza to ni'imar ƙasa kenan ubangiji madaukakin sarki ya ce was sama'a hakanan Allah madaukakin sarki ya halatta muku sama mala yace ka bina'in ita kuma yayi mata tsari kamar na gini fi ahkamiha ko ihkamiha wajen kyautata ta domin idan ka kalli sama zaka ga tsarin ta kamar na gini ne shi yasa ma sau da dama Allah yakan yi amfani da kalmar gini wajen halittar sama wa banaina fawqakum sab'an shidada mun gina saman ku rufi rufi guda bakwai to me alakar gini da kuma halittar sama shine tsari duk ƙwararren magini baya abu da ka komai sai ya tsara shi sai an zane filin sai an zo an saita bulan an sa igiya an tsara an sa wannan abin daidaitawar an daidaita sannan sai a kawo kuma suminti ana bi ana ciccikewa to haka sama Allah bai yi ta da baragada ba a tsare ya yi ta komai nata daki daki ya shirya mata taurari ya shirya mata rana da wata ya shirya mata yanayi da bugawar iska da kadawarta wani lokaci ka ji iskar ta taho daga gabas wani lokaci ta taho daga yamma wani lokaci ta bugo daga kudu wani lokaci ta bugo daga arewa wannan duk tsari ne na halittar sama da Allah subhanahu wata'ala ya mana da ka bina'an aikal bina'i a nan tashbihi ne baligi sai aka cire adatu tashbih a madadin wasama a kalbina'i sai ce wasama a bina'an an gane ko wannan shine abin da malaman balaga suke kira da tashbihul balig kamantawa wacce ta kai matuƙa kamar kai ne za a ce ali ya yi kama da zaki in ana so a gwada wani da jarumta ko ba haka ba sai a ce ali ya yi kama da zaki da kaji an ce ali ya yi kama da zaki me ake so a ce jarumi ne domin dai yabo ne to sai dai a kalli sifar da zaki ya fice da ita mai kyau ita ce sifar jarumta sai a kwatanta mutum da ita ba ana nufin ali ya yi kama da zaki ta fuskar haƙoransa ba ko ya yi kama da zaki ta fuskar yana da carko carkon gashi irin na baki na zaki ba ba wannan ake ko zako zakon faratu ba wannan ake nufi ba a'a ana nufin ali yayi kama da zaki ta fuskar jarumta to wani lokaci in tafiya ta tafiya ana so a nuna makwaran kamanceceniyar to ba sai an ce yayi kama ba kawai sai a ce ali zaki ne wannan shine tashbihi baligi da kaji an ce ali zaki ne ana nufin ali kamar zaki ne kalmar kamar aka cire aliyun kal afadi fi shaja'ati sai a ce aliyun afadun da haka a nan ma wasama'a bina'an wai ai wasama'a kal bina'i sai kawai aka ce wasama'a bina'an duk da kalmar bina din a nan ta bangaren li'irabi maf'ulin bihi ce shine al-maf'ulu tsani na ja'ala to da haka ubangiji ya sanya mana sama kamar gini ta fuskar tsara ta da shirya ta da daidaita ta ubangiji madaukakin sarki yayi wa kansa da kansa kirari da wannan aiki تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ubangiji yana wa kansa da kansa kirari yace tabarakal ladhi bi yadihi mulku lalle wanda mulki ke hannunsa baki daya albarkatunsa sun yawaita wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi da mai iko ne a bisa ga dukkan komai sai rinka ɗebo misalai na bajintarsa sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata shine wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum dan ya gwada ku ayyukum ahsanu amala ya ga waye daga cikin ku zai fi kyakkyawan aiki domin wani abin da yasa zaka ga ya tashi yana sallar dare dan ya samu rabo ne a gobe kiyama dan ma'aunin sa ya girma ne wani abin da yasa bai yi sata ba dan tsoron ka aje lahira ya sha duka ne to tunanin mutuwar duk yake saita mutane in mai sallah ne mutuwa ta ne masa tasiri na ya dage yayi da kyau kuma ya da ikhlasi in mai shedancin nema ko zai yi sai ya rinka tuna akwai fa mutuwa to sai a rinka taka masa birki liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai ce allazi khalaqa sab'a samawati na daga cikin bajintar Allah ya halicci sammai guda bakwai dibaqan wata kan wata sai ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawul ba za ka taba ganin matsala cikin halittar Allah ba shi duk in da Allah ya na halitta daidai za ka gan shi a ce an samu cikas babu sai dai a halittar wani ba Allah ba amma a halittar Allah babu cikas duk abin da Allah ya daidai ne kuma ya dace ina fata an gane yanzu kai ne kake ganin wani yayi tsawo da yawa saboda kai kana ganin kamar baka da bukatar tsawon amma bari a je ciran mangwara babu kuringa ka gani zaka ga ranar tsawo kai ne kake ganin wani yayi gajarta gajartarsa ta yawa bari a je shiga wata kofa mai tsawo yana bukatar sai ya durkusa shi ko to ashe komai yana da rana kuma yana da amfani da haka mahalittar Allah babu matsala daidan wani karkacewar wani daidan wani karkacewar wani amma shi Allah duk halittarsa daidai ne kuma in lokacin amfaninta ya za ka gani yanzu masu cinikin man ƙara fari suna da kasuwa a wajen farare a wajen suwa suke da kasuwa baƙaƙe a wajen baƙi suke da kasuwa shi ma baƙin da bai wadatu da me da baƙinsa ba bai ɗau dangana ba bai yaba wa Allah cikin halittar da Allah ya masa ba yanzu fararen da suke mata bakaken da suke siyan man kwailin don su zama farare su samu shiga a wajen maza sun ɗauka a wajen kowane namiji ne suke da kasuwa wani namijin ba abin da ya shafe ki da farin ba abin da ya shafe shi da farin ki shi so yake ga wata baka mai kalar kwalta kwalta ita ta fi burge shi to haka Allah yake da halittarsa kuma ku duba ku gani ku tambayi mata baƙaƙe in suka je ƙasashen fararen fata su ga yadda ake zulamarsu ai shi farin mutum ba wacce tafi burge shi sama da me baƙa saboda shi yana da faran ba ta burge shi baƙan yake so kai ne baƙi fara take burge ka amma shi kuma farin ta ishe shi baƙan yake so tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah Ubangijin da ya halitta ya ce komai na halittarsa ya yi daidai Allah zai a hasana kulla shay'in khalaqahu duk wata halitta da ya Allah ya ce ya kyautata shi yasa a ƙarshe da kansa ya yi wa kansa da kansa kirari ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina to da haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi halitta kuma halittar nan ta dace ba a babu matsala cikin halittarsa shine yace ma tara fi khalqir rahmani min tafawut sai ce farji il basara ka ɗaga kanka ka yi duba ka kalli sama ka ga yadda Allah ya yi ta hal tara min fito kaga inda ta tsage ba wani injiniya duk duniya kai har a lahira in akwai injiniya ka ɗauko na lahira wanda ya isa ya gina gini da ya kai faɗin sama kuma wani waje bai bashi matsala ba Allah ne kaɗai zai iya wannan ba wannan ne ya fi burgewa ba duk wani injiniya da ka sani a duniya in dai ya gini mai faɗin da ya kai sama to sai ya sa masa filoli sun tokare amma Allah ya sama babu fila an gane ko Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna Allah shine wanda ya daga ginin sama ya tsayar da ita cak kuma babu wata fila ko daya da ta rike ta ya rike ta da kumfa ya kunu wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi iznihi inna Allaha bin-nasi lara'ufur rahim to wannan kadai ya isa ya ja hankalin mai imani ya gane cewa Allah ya isa wannan iko da ya shirya a halittar sama da halittar ƙasa ko su a kansa kadai ya tsaya ya isa mutane su bauta masa shi yasa yace a antum ashaddu khalqan amis sama yanzu kuna jin ku kuka fi wahalar halitta ko sama ko bahaushe yace sama ta wa yaro nisa in akwai abin da zai wa Allah wahala in akwai to da sama ce ba dan adam ba to ko sama ba ta yi wa Allah wahala ba ballanta na kai ubangiji ya ce bana ha saman nan gina ta nai rafa a samka ha fasawa ha na ɗaga ginin ta nai sama da shi kuma na daidaita shi duk tsawon mai tsawo bai isa ya tokaro sama ba amma yanzu duk tsawon ginin ka watan wata rana sai a ce yayi ƙasa yana buƙatar a ciko a ƙara ɗaga shi amma sama tunda Allah ya duniya haka take ba a taɓa ƙara ɗaga ta ba tun ɗagawa farko da aka yi mata ta isa da haka ubangiji yana jan hankalinmu zuwa ga nuna mana ayyukansa na rububiyya da ni'imomin da ya mana na duniya na halitta don ya rarrashe mu ya ja hankalinmu zuwa ga mu bauta masa kuma wannan yana daga cikin rahama da tausayi da jin kan Allah Allah ya isa ya ce maka kaiwa na bauta min ba sai ya gaya maka wata hujja ko dalili ba amma saboda rarrashin Allah da rahamarsa da jin kansa kan ya ce yi kaza sai sai ya yi ta rarrashin ka kuma wannan rarrashin fa ba yana yi bane dan kansa dan kai yake domin yau in ka ce ba za ka bauta Allah ba ba abin da zai ragu da shi dan shi ya zama cikakke tun babu kai zuwanka ba zai ƙara masa komai ba kuma za ka zo ka tafi ka bar shi kuma tafiyarka ba za ta rage shi da komai ba ba kamar uba da ɗa ba ne kan ka haifi ɗanka tawayayye ne kai yanzu da ka haife shi ƙaruwa ka samu shi yasa ma haihuwa ake cewa an samu ƙaruwa amma shi Allah dan ya halicce ka ba ƙaruwa ya samu ba da mun tintin a cike yake to wannan ya kamata mu gane wannan kuma mu bauta wa Allah ko dan wannan bayan sauran ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da ambata mana ubangiji yace wa anzala minas sama'i kuma ya saukar mana daga sama ma'an da ruwa mala yace kalmar minas saha minas sama'i anan abin nufi minas sahabi daga gizagizai daga gajimare daga hadari to haka waɗansu malamai suka ce shi ruwa asali ba daga sama yake ba daga ina yake daga gajimare yake duk wanda ya taba hawa jirgin sama ana ruwa zai gane ruwa ba daga sama yake ba daga ina yake daga gajimari yake domin idan ana ruwa yanzu ka hau jirgin sama da jirgin saman ya wuce gajimarin to zaka ga ruwan a ƙasa kai kana saman ruwa an gane ko da haka da Allah ya ce wa anzala minas sama'i ya saukar daga sama ana nufin daga gajimare ba wai daga ita asalin saman ba ita asalin sama ruwa baya kaiwa can shi ruwa a ƙasa yake daga hadari ake samun ruwa shi kuma hadari bai kai sama ba tsakanin sama da ƙasa yake shi yasa Allah ya ce was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi daga jimare wanda Allah ya hore shi tsakanin sama da ƙasa bai kai sama ba kuma ya bar ƙasa la ayatin liqaumin yaqilun cikin haka akwai abin lura ga masu hankali to amma me yasa Allah anan a madadin ya ce wa anzala minas sahabi ma'an sai ya ce minas sama'i malamai suka ce hikimar dan a nuna maka shi ga jimaren in a ƙasa yake ba zai bada ruwan ba sai ya hau saman sannan yake bada ruwan asalin gajimare daga ina ne daga ƙasa yake tururi ne na zafin rana na ruwan rijiya na kaza na kaza yake tattara amma a ƙasa ba zai yi ruwan ba sai ya je sama da ya je sama sai Allah ya baza shi sannan sai ya mai da shi ruwa to shi yasa Allah ya ce da shi minas sama saboda in a ƙasa yake ba zai ruwan ba sai ya je saman sannan zai yi ruwan to da ka kaga zaman ruwa yana da alaka da komawarsa ina sama to sannan wasu malamai suka ce a'a ai ita daman sama uwa ce duk abin da ya wuce ƙasa to ya zama sama ko da bai taɓa bangon sama ba don haka dan an kira shi da suna sama ba laifi aka yi ba ruwan sama ana iya kiransa da suna sama duk da ba daga saman yake ba domin ya riga ya yi sama an gane ko shine Allah madaukakin sarki ce da annabi Nuhu ya gaya wa mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffaran yursilis samaa alaikum midrara da ka shi ruwan sama ana kiransa da suna sama koda ba sama bace a babin majazi ga wanda suka yadda da abin da ake kira da suna majazi ko kuma abin da malamai suke kira tasmiyatul hali bismil mahalli abin da ke sauka daga waje duk da ba wajen ba ne sai a kira shi da sunan wajen an gane ko shine wani mawakin larabawa ce iza nazala sama'u bi ardi qaumin ta'afawha wa batu fi zarana idan ruwa ya sauka a garin wasu mutane saboda ba su da kwalbati ba su da drainage ba su da hanyoyi na magudanan ruwa sai ruwan ya cika garin su ya musu ambaliya sai ya koro su daga gidajensu to kuma sai su dawo surayen gidajen mu su laɗe mu ba su wajen kwana habaici yake ga waɗansu mutane irin masu yin gini a fili awon igiya yace idza nazala sama'u bi ardi qaumin ga wasu mutane nan da an yi ruwa ruwan yayi musu ambaliya ya cika musu gari ta'afauha sai su gudo daga garuruwan su wa ba tufi zarana sai su zo mu rinka ba su soraye suna kwana kalmar nazala sama'u yana nufin nazal mataru yursilis sama'a yana nufin yursilul matara da haka ana kiran ruwan sama daman da as-sama ko dai ana nufin da sahab ko kuma ana nufin abin da ya zo daga sama to da haka ubangiji ya ce wa anzala minas sama'i ma'an mala yace li annahu fi sama'i ruwa ya sauka ne daga gizagizai to amma saboda shi gizagizan daga sama yake shi yasa aka kira ruwan da suna sama fa aka raja bihi minas samarati rizqan lakum kuma bihi da wannan ruwan ne aka raja ubangiji ya fitar minas samarati daga da dangin ƴaƴan itaciya rizqan lakum dan su zamo abinci a gare ku an gane ko mana duk wani abu da ka sani na abinci da ake ci asalinsa shine ruwan sama ruwa ne yake sauka daga sama sai mangwaro ya fito abarba ta fito ayaba ta fito gwanda ta fito gero dawa masara dukkaninsu ruwa ne yake samar da su ashe ba dan ruwa ba da ba a samu waɗannan ba to in ka da ba a same su ba mu kuma da ba mu rayu ba domin mu kuma ba za mu rayu ba sai da su shi yasa Allah ya ce falyanzuril insanu ila ta'amihi yanzu dan adam in yana da hankali ya kalli daga inda yake samun abinci mana kowannen bai isa ya bautawa Allah ba sai Allah ya ce anna sababana alma'a sabba mu muka saukar da ruwa daga sama saukarwa thumma shaqaqana al-arda shaqqa sai muka tsaga ƙasa tsagawa fa ambatna fiha habba muka fitar da ƙwayoyi daga cikinta ƙwayar gero ƙwayar dawa ƙwayar masara ƙwayar maiwa ƙwayar acca duk saukar ruwan sama ce ta bayu zuwa ga samuwarsu to kuma duk Allah fa yayi haka ne ba dan amfanin kansa ba dan kai wa inaban wa qadba muka fitar da inibi muka fitar da karmami wa zaitunan wa nakala muka fitar da zaitun muka fitar da dabino duk da ruwan sama wa fakihatan wa abba muka fitar da kayan marmari muka fitar kuma da ciyayi na dabbobi kayan marmarin ka ci ciyawar akuyar ka ta ci ƙarshe kuma ka cinye ta duk dai moruwar tawaye ta ka ce shine a ƙarshe sai Allah ya ce mata allakum wali an'amikum mun yi fa duk haka ne dan jin daɗin ku dan jin daɗin dabbobin ku amma duk wannan bai isa ya sa ku gode mana ba sallah sau biyar kawai a wuni ta gagare ka azumi sau ɗaya a shekara a wata guda ya gagare ka ubangijin da ko da yaushe ya maka ni'ima ba rana ba dare ba sanyi ba ɗari arzikinsa kake ci amma shi a wasu 'yan taƙaitattun lokuta ya ce ka bauta masa amma ka gagara idan ka ka irga kwana da wuni da ɗan adam yake awa ashirin da hudu a awa ashirin da hudu babu wanda yake sallah awa ɗaya in dai sallah ce ta farilla awa ashirin da hudu da wuya ne za ka samu wanda yake sallar awa ɗaya domin ka daɗe ka daɗe a masallacin da ake daɗewa wanda shi za ka gama ba kowa yake zuwa ba guduwa ake yi masallacin da ake sallar minti goma sha biyar shi fi kowanne mafi yawancin masallatanmu sallah mai raka'a hudu ma a minti takwas ake kare ta to irga minti takwas sau biyar bai kai minti sittin ba ashe kenan a kwana da wuni ma awa ashirin da hudu baka sallah awa ɗaya awa ashirin da uku diya bakka taka ce ɗaya kawai yake so amma ka kasa ka bashi ɗaya da kyau wani in ya zo aka yi sallar da an ce assalamu alaikum hubi ya fice yadda ka san a ɗaure yake jinsa ina zai je oho majalisa zai je ya zauna me zai yi ba abin da zai yi irga motoci ne suna wucewa kuma ba da kofilogi to wannan shine fa rayuwar ɗan adam ko dai kasuwanci ne ya je awa biyar a kasuwa duk yana tara kuɗi kuma kuɗin nan nasa ne sai abin da ya ga dama zai da abinsa in mace ce a awa ashirin da hudu kwata-kwata ta dage ta yi sallar minti talatin don iyayenmu mata sun fi kowa saurin idar da sallah to sauran awa ashirin da uku da rabin awa me take yi in ka ɗauka sauran awannin kusan awa goma sha uku daga kwalliya ne sai kallon madubi sai gyara jambaki sai gyara jajira sai suna sai barka sai haka fa rayuwar take da haka ya kamata dan adam yayi wa kansa da kansa lissafi kuma yayi wa kansa da kansa adalci ubangijin da ya baka wannan mayarwacin lokaci ya baka lafiya ya baka abinci ya baka ya baka abin da ka sani da ma wanda baka sani ba a ce ba ka da lokacin bin umarninsa ba ka da lokacin bauta masa ba ka da lokacin zuwa ka ji saƙonsa don me ya yi ka me yake so ka yi me yake so kar ka yi kuma cikin wannan saƙon ma fa ribar ka ce ba ribarsa ba ce yanzu ka je sau ɗaya a sati ka yi karatun addini ka san yadda za ka yi tsarki yadda za ka yi sallah yadda za ka yi alwala yadda za ka zauna da makoci lafiya yadda za ka zauna da iyayenka lafiya yadda za ka sauke haƙƙin iyalai wai wannan duk ba gatan kanka ba ne me Allah yake amfana da wannan yanzu in ka san haƙƙin iyayenka ka sauke wa ya ci moriyar kai kai za ka je ka shiga aljanna in ka ƙi sani kuma ka saba musu waye asara kai kai za ka je ka shiga wuta in ka san haƙƙin iyali ka sauke wa zai zauna lafiya kai Allah ba zai ci gajiyar wannan ba kai zaka ci gajiyar kayanka in baka san haƙƙin iyalanka ba ka kasa sauke nauyinsu damuwa ta yi maka yawa jininka ya hau waye zai kare a asibiti kai wa zai cutu kai su da ka ya'yan uwa mu sani cewa Allah ya mana gata ta kowace fuska mu tsaya mu gatantu da wannan gata da Allah ya mana mu yi abin da ya dace da haka ubangiji madaukakin sarki ce wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqallakum yana daga cikin wata ni'ima da Allah ya mana da kuma isa da ya nuna da buwaya wajen saukar da ruwa daga sama da fitar mana da dangin tsirrai mabambanta shine zaka ga ruwa ɗaya ake yi a shekara ma'ana ruwa dai iri ɗaya ne amma kuma abubuwan da suke haifuwa ta sakamakon ruwan mabambanta ne ruwan da mangwara ya sha shi albasa ta sha amma mangwara ya zaki albasa ta yaji ruwan da madaci ya sha shi lemo ya sha leman zaki amma shi ya zaki madaci ya daci ruwa iri daya amma Allah yana amfani da shi mabambanta kuma karka dauka madaci bai da rana yana da rana inda duk duniya leman tsani ce ranar leman leman zaki ne ranar leman tsani za ta zo ka rasa yadda za ka yi ba ka gane madaci ashe shi ma yana da rana sai cikinka yana ciwo leman zaki ba zai warware maka matsalar ciwon ciki ba sai ka sha ne madaci filasko to ashe shi ma yana da ranarsa kuma ruwa ɗaya ne ya maka madaci ruwa ɗaya ne ya maka leman zaki ya maka leman tsami ya maka ayaba ya maka mangwara ya maka gwaiba ya maka masara ya maka dawa shi yasa Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل gashi nan mun kasa muku kasa sassa sassa wani waje duwatsu wani sai ce ai dutse bai da amfani dan ba za ka zuba dakin bane da za ka zuba dakin za ka san dutse yana da amfani dan suminti yashi da suminti kadai ba zuba dakin in ka tashi gini za ka san ranar marmara za ka san ranar azara za ka san ashe komai yana da rana kuma za ka gane ashe wani waje da Allah ya bashi ba cikakke ba ya bashi kududdufi don a ɗebo ƙasar ciko shi ma yana da rana kana ganin kududdufi aikin banza ne ciko ne bai kama ka ba in ciko ya kama ka za ka san kududdufi ba aikin banza ba ne to haka nan idan ka tashi yin amfani da duk wani abin da kake so ka yi amfani da shi a lokacin za ka gane ranarsa wani waje Allah ya ban maka shi ku diddifi kana ganin ruwan ruwan banza ne yana da rana in za a yi ma gini sai a ɗebo a zo a kwaɓa ƙasa to da ka Allah maɗaukin sarki ce wa zar'un muka yi muku dangin shuke-shuke wa naqilun muka yi muku dabino sinwanun wasu ku gamsu iri ɗaya wa gairu sinwanin wasu kuma sun bambanta kuma kowanne da hikima Allah wata masarar ka ganta jaci wata masarar ka ganta fara ce wata masarar ka ganta yalwa ce amma duk sunansu masara kuma kowanne da amfaninta wani leman na zaƙi wani leman na tsami wani tanjirin wani kaza wani kaza kowanne da amfaninsa wani dabinan bushashe wani laɓuɓu ba bushashe ba wani kowanne da amfaninsa sai Allah ya dunkule gaba ɗaya sai ce yusqa bi ma'in wahid kuma dukkaninsu da ruwa ɗaya muka yi su in banda Allah wa ya isa abu mabambanta da sinadari ɗaya Allah kaɗai ya iya wannan sai ce wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli mun fifita shashin wasu akan shashi ko a wajen ci yanzu da za a baka leman tsami a ce ka shanye kwaya daya kana gama sha za a gane ranka ya ɓaci tun kana sha ma za a san ba daɗi kake ji ba ko da yana da amfanin amma ɗanɗanansa baya maka daɗi amma yanzu aka cika maka kofi da zuma ko ka suɗe ba za ko ka shanye ba za ka haƙura ba sai ka tanɗa hannu wanda wannan alama ce ta nuna kana jin daɗin sha shine wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli da haka ubangiji madaukin sarki ce fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum to duk wannan sako da aka ɗauko na jeranta mana ambatan ni'ima an mana kaza an mana kaza an mana kaza ina ake so a kai mu shine mu shiga taitayin mu mu ma mu yi abin da ya dace in Allah ya maka duk waɗannan sha tara ta arziki ko malala gashin tinkiya ta arziki to kai kuma me kai masa ai tuwon girma miyar sana ba ko da hankali ba sai da hujjoji ba in aka baka ya isa ka gane ya dace ka bauta wa Allah Allah da ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza to da ka Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan ahir kada ku sanya wa Allah kishiyoyi kada za ka bauta wa Allah abin da kake wa Allah ka yi wa wani abin tambaya shine duk wancan abin da aka ce Allah ne ya maka shin wannan wani shi ma ya maka shin wannan wani ya taimaka wa Allah wajen yi maka shin wannan wani me ya kaso nasa a ciki babu to kako bai kamata in dai shi kadai yayi maka abu kuma in ka tashi yi masa kyauta ko tukuici ko godiya ka raba masa shi da wani ba bai kamata ba kar ka sanya wa Allah kishiya a wajen bauta kar ka sanya wa Allah kishiya a wajen nema kar ka sanya wa Allah kishiya a wajen roƙo kar ka sanya wa Allah kishiya a wajen kira kar ka sanya wa Allah kishiya a wajen jin tsoronsa shi yasa yake fala takshawhum wakshawni fala takafuhum wa kafuni فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الداء اذا دعان امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله فذاك الله مدaukin sarki shi kadai ne kalmar andad jam'i ne na niddu niddu shine annaziru ashabihu almasih ana nufin tsara kishiya sa'a ubangiji bai da tsara bai da kishiya bai da sa'a da haka kada ka sanya wa Allah kishiya alhalin ka san bayi da shi wa yake halitta shi kadai ne wa yake rayawa shi kadai ne wa yake azurtawa shi kadai ne to tunda duk bayi da kishiya shi kadai ne kai ma karka sa masa sanya wa Allah kishiya shine yi wa wani abin da ake wa Allah yanzu ka sa wa Allah kishiya ko riya cewa wani yana iya yin abin da Allah ke iya yi Allah yana kashewa wani ma kace yana kashewa Allah yana rayawa wani ma kace yana rayawa Allah yana azurtawa wani ma kace yana azurtawa ko za ka rantse da sunan Allah kuma ka hada da sunan wani to duk ba a yin haka in kai haka ka sa wa Allah kishiya kuma ka yi wa Allah shirka ko ka ke son wani irin son da ake wa Allah wannan ma shirka ce والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله حديث يا تبجن صحيح البخاري ده مسلم حديث عبد الله بن مسعود من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي bayan Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye shi wani zunubi yafi girma sai ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka abin da ya fi komai girma ta fuskar zunubai shine shirka sanya wa Allah kishiya alhalin kasan shi kadai ya halitta ba shi da abokin tarayya subhanahu wata'ala da haka mala yake wa antum ta'lamuna annahu al-khaliqu alhalin kun san shi kadai ne mahalicci wala yakunu ilahan man yakhluqu ko man yukhlaqu duk wanda aka halitta bai kamata ya zama abin bauta ba mala yake fal ayatu ita wannan aya abbarat anil juz'il awwali min al-kalimati shahada min kalimati shahada wannan ayar tana bayani ne akan kasan farko na kalmar shahada shine la ilaha illallah la ilaha illallah shine ma'anar fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna shine ma laice wa huwa la ilaha illallah shine kalmar la ilaha illallah wal juz'u thani kaso na biyun kuma na kalmar shahada wa huwa muhammadur rasulullah wanda shine fadin muhammadur rasulullah tu'abbiru anhu al ayatu taliya aya mai zuwa ita kuma za ta yi bayani a kansa wa hiya qawluhu ta'ala shine fadin Allah wa in kuntum fi raibin wanda in Allah ya da akanta zamu tashi a karatun mu na gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah